بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا ta kissosin annabawa alaihi salatu wassalam saboda wato tasriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama can baya da ake ce masa fa la'allaka tarikun aha wa laqad arsalna nuhan ila ila qaumihi haqiqa mun aiko annabi nuhu alaihi salam ila qaumihi ya zuwa mutanansa ya so ya gaya musu inni lakum nazirun mubin ni mai gargadi ne mai bayyanannen gargadi a gare ku mana mai gargadi ne a gare ku a bayyane ku yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala saboda gujewar azabar Allah tabaraka wa ta'ala ta duniya ko ta lahira na'am ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم ni mai gargadi ne zuwa gare ku Allah ta abudu illallah kada ku bauta wa kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala inni akafu alaikum ni ina jiye muku tsoron azaba yaumin alim tsoron rana mai raɗaɗi ita ce ranar tashin alƙiyama
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرائلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين
Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi Nuhu ya gaya musu wa laqad arsalna Nuha ila qaumihi anni inni lakum nazirun mubin hakika mun aiko Nuhu ya zuwa mutanansa ya zo gaya musu ni mai gargadi ne mai bayyanan gargadarwa mai bayyanan yannan gargadi ya zuwa gare ku kada ku bauta wa kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala inni akafu alaikum azaba yawmin alim ni ina ce muku tsoron rana mai radadi ita ce ranar tashi alkiyama فقال الملأ الذين كفروا من قومه manya manyan mutane wayanda suka kafirce daga mutanen Nuhu sai suka gaya masa ce ma na raka ai Nuhu mu ba ma ganin ka illa basharan misluna mutum ne kawai tankan mu ba ka fi mu da komai ba bayan wannan kuma ma na rabta baka illa lazihum araziluna sannan wayanda suka bi ka ba mu ga wayanda suka bi ka ba sai mutanen da su ne wato koma bayan mu manoma da masu wanki da guga da masu garuwa da masu bare da masu ƙananan sana'a illa jirahum arazun na badiyar ra'ayi wato masu wato masu wawaye ra'ayi ma'ana wa kamar wa'anda ba komai ba na'am wa ma da lakum alaina min fadlin sannan ba mu taba ganin wani fifiko a gare ku akan mu ba ba ku fi mu da komai ba kai nuhu ballazunnukum kazibi muna zaton kuma riya
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون قال يا قوم النبي نوح عليه السلام yace ya ku mutane na araitum shin kuna ganin in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan na kasance akan hujja daga ubangiji na ya tabbata Allah ne ya aiko ni wa atani rahmatan min indi kuma ya bani rahama shine annabci daga wajenta to fa amiyat alaikum amma sai Allah ya kaddara ta makanta gare ku ba ku gane ta ba to ya zami da ku anuzumukum ha za mu lizimta muku dole sai kun gane ne wa antum laha karihun alhali ku kuna masu kinta ai babu yanda za mu gane da ku matakar Allah tabaraka wa ta'ala bai buɗe zukatan ku ba na'am ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أدري إلا على الله وما أنا بطارد آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قومي يا قوم متانينا لا أسألكم عليه مالا ni fa kiran kunnan da nake zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba na tambayan ku wata dukiya wanda nake so ku biya ni ina kiran ku ne dan Allah tabaraka wa ta'ala in ajariya illa ala Allah sakayya ta na kiran ku zuwa ga Allah yana kan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne zai biya ni sannan kuma mutanen da kuke gani tare da ni kuna ganin su talakawa masu ƙananan sana'a ko marasa shi to a cewa sai na kore su sannan kasance tare da ni to wa ma ana bi ɗaribin lazina amanu ni ba zan taɓa koran waɗanda suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala ba innahum mulaqu rabbihim su za su gamu da ubangijinsu ya saka muku walakin ni araikum qauman tajhalun sai dai ni ina ganin ku mutane ne wato kuna jahiltan gamu wasu mutane ne wanda suke jahiltan wanda kuke jahiltan gamuwa da ubangijinku tabaraka wa ta'ala na'am ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ويا قوم من ينصرني من الله يا ku mutanena man yansuruni min Allah wa zai iya taimakona a wajen Allah wa zai karbe ni a wajen Allah in darattuhum in na kore su saboda ku su na kore saboda karancin matsayin su na jawo ku ji ku ko ba ku imani ba to waye zai taimake ni a wajen Allah tabaraka wa ta'ala in darattuhum afala tazakkarun shin ba kwa tunawa ne kusan cewa neman koransu da kuke a wajena ba daidai ba ne? Na'am.
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين Sannan wala a ƙuru lakum indi ka za'inullahi, ba zan kuma taɓa ce muku cewa a wajena akwai taskokin Allah a wajena ina ciyar da dukiyar Allah yadda na ga dama ba, a ce sai yadda na yi da shi ba, shi da umfiku min ha matashi duk sanda na zo fa astagni a ce kuma zan wadatu daga mu ba muna ai- dalilan samun ba suna ma'ana suna tunanin cewa to- to tunda wannan ya ce Allah ne ya aiko shi to ya wani lokaci za mu gan shi ya tafi gona wani lokaci ya tafi kasuwa ai tunda Allah ne ya aiko shi kawai sai a bude masa wata taska duk lokacin da zai kashe kuɗi kawai mu ga ya ɗiba yana kashewa ya ce a ni ba zan gaya muku taskar Allah tana haruna ba sannan wala alamul ghaiba sannan ba zan ce muku kuma na san abin da yake boye ba gaibu ba wala aqulu inni malakun ba zan kuma ce muku ni mala'ika bane ni mutum ne dai da suke cewa to in dai Allah ne ya aiko ni to ai wanda suke wajen Allah kan mala'iku ne to ai da ya kamata ya zama mala'ika nuhu ne fa anan fa ya girma tsakanin mu a gidan wani da wani kuma ya zo ce Allah ya aiko shi wala aqulu lakum inni malakun wala aqulu lillazi tasdari ayunukum kuma ba zan faɗa wa ida wa'anda idanunku yake walakantawa shi ne talakawan da suka yi imani da Allah ba cewa lam yutihumullahu khaira cewa Allah bai ba su alheri ba tunda imani da imanin gaskiya ne me yasa lokacin da suka yi imani ba su zama miloniyoyi ba sun zama kaza sun zama kaza ba a'a Allahu alam ma fi anfusihim Allah shi ne mafi sani da abin da yake cikin rayukansu in ku na ce na san wayannan abubuwa inni ya izan lamina zalimin da zan kaddarawa da zan faɗa haka kuwa ni yayin nan da na kasance daga cikin zalimai masu zaluntar kansa na قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
kullum in zuciyar dan adam ta lalace ta tashi in ba sa aka yi ba sai ta kai shi gaci ƙaru sai suka ce maimakon da da kiran yayi yawa su imani da Allah tabaraka wa ta'ala ko su ce tunda haka dai kai mana addu'a Allah ya gane da mu gaskiya suka ce a ƙalu ya nu suka ce ya nu qad jadaltana kai jayayya da mu ko akan gumakan mu cewa wai allolan da muke bautawa ba gaskiya bane to amma idan da za a bincika yanzu wannan Allah ya aiko shi annabi nuhu tun da ya tashi a cikin mutanensa ba su taɓa ganin wata ɗabi'a a wajensa wanda za a soki ɗan adam da ita ba ga kyakkyawan dangane na asali ga kyakkyawan ɗabi'a ga kyakkyawan halitta ga kyakkyawan mu'amala da mutane ba su taɓa jin ya yi ƙarya ko ya saba alƙawari ko kuma an tashi an aiba tashi da wani aibi ko ɗaya ba wannan shi ya zo ya ce musu to Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi wajen su su bauta wa ubangijin da ya halicce su kuma kowa ya san in ya yi ciwo zai nemi sauki a wajen Allah ne in ya nemi ruwa wajen Allah zai nema an ana fari in bala'i ya same shi wajen Allah ne kowane kafiri ya san wannan to amma a nan to yanzu wayannan idan bai isa hujja ba to yanzu mutumin da shi da kansa ne ya tafi daji ya sassako itace ya yi masa ido ya yi masa kunne ya zo ya shafe shi da mai ya yi masa ɗaki ya gyara ɗakin ya haɗa masa turaren wuta ya zo shi shirya masa kayan da shi da kansa zai ji tsoronsa ko kuma ya nemo dutse ya zo ya ajiye shi yanzu wannan bai fi kama da rashin hankali da wauta ba na ƙaru suka ce ya kuma kada a ce musu ba da ba ne ya nu ƙajjalil tana ka yi jayayya da mu fa akasarta jidalana ka kuma tsananta ka yawaita jayayya da mu kuma ka ce wai idan ba mu imani ba kaza zai faru kaza zai faru to fatina bai ba ta iduna ka zo mana da abin da kake yi mana alƙawari cewa idan ba mu imani ba Allah zai halakar da mu in kunta mina sadiqin in ka kasance daga cikin masu gaskiya cewa Allah ne ya aiko ka wai ba duk wannan maganar su kishin Allah suke yi kawai ba su yadda suna tare da shi ya ware ya ce Allah ya aiko shi ba to tun dan Allah ne ya aiko ka to abinda kake cewa zai same mu na bala'i ya same mu
قال إنما ياتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين
to kaga nan sabanin annabawa kaga dake annabin Allah ne bai ce to shikenan tun da kuka yi imanin ba azabar ba za ta zo sai ya gwada musu cewa wannan ɗin ma shi aikinsa ne ya isar da sako kuma yana daga ikon Allah ya ce zai saukar da azabar bai saukar ba ikonsa ne ba mai ba abin da ya waje ba wajen Allah yana daga ikonsa kuma ya ce zai saukar da ita ya saukar saboda haka annabi ba zai shiga cikin lamarin Allah ba zai iya ce musu za ta zo kuma ta ki zuwa ko saboda bayinsa ne qala inna ma yatikum bihi Allah wannan azabar da nake ce muku idan ba ku imani ba za ta sauka din nan Allah ne zai zo muku da ita fa in sha'a in ya so wa ma antum bi mu'jizin kuma in Allah ya kaddara azaba za ta zo ba za ku gagari Allah ba na'am ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون kuna jin da ya farko cacin bakin Nuhu da mutanen sai ya zaga wala yanfa'ukum nusi kuma nasiha ta ba za ta taba yi muku amfani ba in arattu in arattu an ansaha lakum in ina nufin ma da muku nasiha to amma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake kira mutanansa idan abu ya gagara sai ya dinga ce sai dinga ce Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun idan mala'ika ya zo cewa zai halakar da mutanen mutanen da suka matsa masa ce a'a ka bar su kila tun da dai mun haɗu da su a duniya sun gani na gan su to gani na da suka ba zai zama a banza ba za su ganin zai koma ciki sai sun aifi wanda zai imani da Allah saboda haka bai yadda ya ya kufulo an yi ba ta kashin ba bal sai ya musu ina rabtul ansalakum in kana Allah yuridu an yaghwiyakum idan Allah yana nufin batar da ku to ba ruwa na huwa rabbukum shine ubangijinku wa ilaihi turja'un ya zuwa ga Allah kuke komawa kaga ana shi ma bai fara maganar da kyakkyawan alfalu ba na'am
أم يقولون افتراه yana gwada maka cewa Nuhu da Annabi Musa suna da zafi ƙarshen lamarinsu da al'ummarsu ba za ba za a share lafiya ba na'am am yaquluna
أم tara يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون to am yaquluna tara ko sun kafiran makka suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kirkiri alqur'ani ne to fa in fa nam ulil taraitu idan na kirkire shi ba in dai aka ce ni ne na kirkire shi na ce Allah ya aiko ni alhali bai aiko ni ba na yi wannan babbar magana to fa alayya ijrami wato laifin kirkiran da na yi wa Allah na ce ya aiko ni bai aiko ni ba kai na zai koma ɗaya kenan amma wa ana bari'un mimma tujrimun ni kuwa kukucacce ne ga barin abinda kuke aikatawa na kafirci ni dai na san Allah ne ya aiko ni kuma ba ku taɓa jarraba ni da ƙarya ba balle a ce kuna tuhuma ta da faɗan ba haka ba saboda haka ni dai abin da na jawo na in ƙirƙirar zama na yi yana kaina sannan amma ni ba wato ba ruwana da abin da kuka ƙirƙira na kafirci bai kaga anan bai ce muku alaikum ijramikum ba bai ce to kuma laifin kafircinku yana kanku ba saboda shafaka sai ce wa ana bari'un min ma tudribun kuma abin da suka kuke cikin sa na kafirci ba ruwana da shi ni dai zan bi ubangiji na na'am
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون uhiya ila nuhin sai aka yi wahayi ga annabi nuhu alaihi salam Allah ya aiko shi yana da shekara 40 ya tsaya a cikin mutanensa yana musu wa'azi shekara 950 saboda haka har ta kai matsayin wa uhiya ila nuhin an yi wahayi ya zuwa annabi nuhu annahu lan yumina min qaumika babu wanda zai taɓa yin imani a cikin mutanenka fa illa man qadaman sai wanda ya riga ya yi imani saboda haka fala tabta isbi ma kanu yafalun kada ka damu da abin da suka kasance suna aikatawa duk abin da suka kasance suna aikata mummuna ba zai ragu ba sai karuwa ba za su taɓa yin imani ba a ce mutanen da suka yi imani da shi a cikin tsawon shekara ɗari tara da hamsin ɗin nan mutum tamanin ne maza da mata نعم
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون نعم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم فإنا نسخر منكم كما تسخرون wasna'il fulka bi ayunina wa hayna yanzu abin da za a yi ka aikata ka kera jirgi bi ayunina akan idanmu ma'ana mu ne za mu gada maka yanda za ka yi bi ayuna da kulawanmu wa hayna da kuma wahayinmu daga nan annabi nuhu alaihi salam sai aka umarce shi ya dasa itatuwa itatuwan ya dasa su ma suka ɗebi wajen shekara arba'in kafin su isa inda za su isa ya dasa itatuwa aka gwada masa yadda zai dasa ya dasa manya-manyan itatuwa wanda za a gina jirgi da su ana gwada masa yadda zai reni itatuwa har suka kai sannan kuma wa wahayina aka yi da wahayin mu aka yi masa wahayi dan da dai kafar kannan wa wahayina aka yi masa wahayi wato kuma Allah ya sau aiko wasu suka ce mala'ika jibril ne su- suke gaya masa aka sauko masa da gatari babu gatari a duniya gatari ya zo ya- ya- shi gatarin ne zai tashi da kansa a gwada masa yadda zai ya gyara nan ya gyara nan ya gyara nan mala'ika jibrilu yana gwagwada masa har aka zo inda za a yi maganar jirgin wasu sa'il fulka biya a yunina wahayina da wahayinmu wala tuka ibni fillazi na zalamu amma kada saboda annabawa da tausayi kada ka ka yi magana da mu a cikin wanda zalunci kansu duk abin da ya faru kada ka ce mana komai ولا تقائمني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ساسو أبن نصر وانا جزا نصر دسو أروا نعم annabi nuhu ya shiga yana yana kera jirgi bayan ya dasa itatuwan sai mutanen nasa kuma suka dinga turo masa suna zuwa sun ci ya dasa itace a nan su cire ya dasa a nan to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da kar- kama wato da- yin kare dan gadi shine farkon wanda ya fara rikan kare dan gadi annabi nuhu ya kawo kare ya ajiye wannan karen shine kuma duk lokacin da suka zo za su yi masa barza karen sai ya haushi sai nuhu ya zo ya tare jirginsa wasu da ilfulka bi ba'a bi ayyun da wahida wala tukalibni fil ladzina zalamu innahum muqra'un wa yasna'ul fulka sai ga annabi nuhu alaihi salam yana aikata wato yasna'ul fulka yana kera jirginsa Mhm. wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi duk lokacin da mala'un manya daga cikin mutanensa manya manyan mutane daga cikin mutanen suka shuɗe sakiru aha minhu sai su dinga yi masa izgili a dinga ce ah kuma nuhu yau an bar wa'azin ne kuma an koma sana'ar kafinta ne kawai a gaya maka an gaya maka wato an gaya maka mu kan wallasa ne to shi ke da gara baka kama wani sana'ar zai fi maka shi ne suna sakaru minhu qalu qala in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama naskaru ba komai ku je dai ku yi ta yi in kuna yi mana izgili to mu ma wata ran za mu rama kamar yadda kuke kuke ramawa ni na san abin da nake shiryawa a wannan jirgin na na san abin da zai faru amma kuma ku sani ba za mu rama rana za ta zo na'am
فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku san man yati azabun wanda azaba za ta zo masa wanda za ta kunyata shi a duniya da lahira wa yahillu alaihi azab muqim kuma azaba tabbatacciya da wamammiya ta saukan masa na'am حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل To an gaya masa alamar bayan ya gama jirgi sai ya tambaya to ya ne ne zai gane cewa wannan alama ta ruwa za ta zo. Sai aka ce masa to idan ka ga obin inda ake gasa burodi ko inda ake yin gurasa in ka ga ruwa ya burin yana ugo da ruwa to alama kenan na ru- zuwan ruwan ɗuma domin wajen gasa burodi ba wajen fitan ruwa ba ne wajen fitan wuta ne saboda haka idan ka ga wuta ta ruwa yana fitowa a inda ake gasa burodi da gurasa yigun ya zama danshi ya koma danshi yana bugar da ruwa to lamari ya zo shine hatta iza wa hatta iza jaa amruna har lokacin da al'amarin mu yazo wa farat tanuru sannan tanuru wa tanderu na masa ko na ko na burodi ya ya bulbulo da ruwa kulla mu sai muka gaya masa amil fiha dauki a cikin wannan jirgi naka min kulli zawjaini isnaini daga dukkan wato dangi ka dauki guda biyu kowanne dangi ka ɗauki namiji da mace lokacin da wannan ruwa ya zo annabi nuhu alaihi salam sai Allah ya tara masa duk abin da yake duniya gaba ɗaya a wajen saboda haka sai yana ɗauka hannunsa na dama zai ɗauki namiji ya sa a jirgi hannunsa na hagu zai ɗauki ta mata ya sa a jirgi ma'ana kowane jinsi ɗaɗɗaya ake ɗauka ya ɗauki rago ya ɗauki da hannun dama ya ɗauki aku ya ɗauki tinkiya da wannan haka ya dinga har ya gama har lamari ya zo kan jaki to jaki da ya zo shiga to shaidan ya san azaba azabar Allah ne duk da an yi masa alkawarin sai ƙarshen tashi alƙiya sai gwamnati tashi alƙiya ba zai halaka amma tun da wannan lamari ne daga Allah in yayi wasa bai shiga jirgi ba to ruwan tufa da zai hada da shi in kuma ya tambayi Nuhu Nuhu ba zai dauke shi a jirgin sa ba sai zo ya rike kafafuwan jakin da baya kasar jaki da rashin kan gado yayi yayi yayi har annabi Nuhu ya gaji da magana da jaki ce masa udkul ya marqunu kai zinan ne shigo mana to sai fut sai tsalle ya shiga to daga cewa shigo la'anan ne sai sai saki jaki ya fada shi ba sai annabi Nuhu ya ce sai ka fita sai a'a ka ce wani kuliya madunu ni ko ka sa akwai wani tsinan na halitta wanda ni in ji in ji shedan ka ce to kai ni kira ni kai ni kira ni saboda haka tunda kai kai kira ni kuma da kunya fita saboda haka sai sai lokacin da an ambace shi shi kenan jaki suka shiga tare da ya sa jirgin ya haɗu kashi uku wato tsawon jirgin zira'a dubu faɗinsa zira'a ɗari shida tsawonsa wajen zira'a talatin daga nan zuwa nan sai zama ƙasa akwai dabbobi wato ƙananan dabbobi ƙwari da sauransu tsakiya akwai dabbobi manya-manya mutane suna sama to ana ciki ana cikin tafiya da zama ya zama an zauna a jirgin wata shida a cikin wannan hali ana ciki sai ɓera ya fito ya damu mutane a wajen ya hayayyafa nan da nan a cikin jirgin ya zama yana ta yana ta tadi to aka rasa yadda za a yi sai kuma kuma ka san bera da banda sai zama yana tsinkewa igiyoyin da aka daure aka yi notuna da shi a jirgi kaga zai jawo fitina saboda haka sai aga annabi nuhu annabi nuhu yayi addu'a sai Allah ya umarce shi ya shafa hancin zaki aka shafa hancin zaki sai aka fito da magi ai kaga ka gama yanayin kamar ta kaman kamar tsarin zaki da ke suke da sai Allah ya fito da mage mage yana zuwa kuma ka san bera kuma ba zai tsaya ba sannan ana nan ana nan ana tafiya kuma du sai cikin ya cika da kazantar wayanda suke suke ya cika da najasa to nan kuma sai aka fito da alhazir shi kuma ya zama shi kuma ɗauke najasar ne da shi Allah tabaraka wa ta'ala aka ɗauki wannan mutane wasu na irfin gaba wa hamil da yafi kul zaujen islani wa man aman da wanda suka yi imani tare da kai amma wa ma amana ma'ahu babu wanda ya imani da annabi nuhu sai wato kaɗan daga cikin shi ne mutane casa'in ko kuma mutane saba'in da tara matarsa musulma da 'ya'yansa guda uku da kuma da matayensu da kuma maza da mata mutum talatin da biyu na'am
وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نون ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وقال اركبوا سي النبي نوح عليه السلام يقع متناس اركبوا فيها هاو أتكن ونن جرجي بسم الله مجريها ومرسيها wato bismillah shine ki ɗin da zai buɗe ta ta yi tafiya kuma shine ki ɗinta na tsayawa idan annabi nuhu yana son ta ci gaba da tafiya sai ce bismillah sai tafiya in za ta tsaya ce al bismillah sai ta tsaya inna rabbi inna rabbi haƙiƙa ubangiji na la ghafurun mai gafara ne kuma mai jin ƙai ne na'am
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نون ابنه وكان في معزل وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجرين تجري بهم تنا غدانا da su fi maujin a cikin kumfa ko igiyar ruwa kal jibali ka wato kaman duwar watsi wana da nuhu ibnu sai a cikin wannan yanayi sai annabi nuhu ya kira ɗansa wa kana fil ma'zali yana can nesa da su na'am wata wata nahiya ya je ya je can nesa ga barin babansa filma wa kana wa kana fil mazali ya bunayyar kan mana ya kai dana irkan ma'ana zo ka hau jirgi tare da mu wala ta kuma alkafiri kar ka kasance tare da kafirai to ka san sha'anin abokanai shi ya bi abokanai ya ga gashi babansa ga yanda yake annabin Allah ne har an zo wannan azaba amma abokanai sai rijaji yana yana tare da abokanan yana cewa mm kar ka kasance tare da mutane ta ma alkafirin qala
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين قال سيقا وشي بابا الناس سآوي إلى جبل يعصمني من الماء بابا كي حقري بابا شكت الجنك بزن زن زن زن زن تفي وجن دوسي wanda zan hau kan tsololuwan dutsen zai kiyaye ni daga ruwa to kaga tun daga nan dai uba shi ya fi kowa sanin yanayi ya gaya wa ɗan ka zo ko ɗaya aiki da ra'ayinsa cewa sa'awi ila jabali ya asibini da min ma to duk da haka uban bai bai fushi ba bai ce masa to je ka ba sai ce masa qala la asimal yawma min amrillah kai ɗana lamarin fa ba na maganar dutse ba ne la asimal yauma babu wanda zai kiyaye mutum yau ba wani dutse wanda zai iya tare mutum daga wannan al'amarin na Allah ne in laman rahim sai wanda Allah ya yi masa rahama wanda Allah ya ji kayinsa kaga anan bai ce masa sai wanda ya hau wannan jirgin ba saboda sanin girman ikon Allah da girman rahamar Allah la asimal yauma min amrillah ba wanda zai iya kiyaye mutum daga al'amarin Allah illa man rahim sai wanda Allah ya yi masa rahama Allah ya tsika yinsa an ce har ta kai Nuhu ya kai hannu zai kamo shi wa hala bai da kuma mutu sai wato giwan ruwa igiyar ruwa ke ta tsare tsakaninsu da shi wa kana fa kana min al ya kasance daga cikin masu nutsewa a ruwa na'am وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بُعْدًا للقوم الظالمين أيها wannan jirgi a cikin watan Rajab ana kayi rajab sha'aban ramadan shawwal zulqida zulhajji goma ga watan almuharram ranan ashura jirgin ya tsaya a dutsen tudi a lokacin da dubani ya gama komai ya halaka shine waqila ya ardu liima aki ya ce kasa ki haɗiye duk ruwan da ya fito daga wajenki wa ya sama ugulki ke kuma sama ki wato ki tumbuku gaban zubar da ruwa uqli'i wa ghidal ma sai aka kafar da ruwa wa qudiya al-amru Allah tabaaraka wa ta'ala ya hukunta al-amri wa qudiya al-amru wa na Allah ya ya hukunta al'amarin sai gaggauta alƙawarin sa na halakar da kafirai da tsere da muminai sanan wastawar alajudi sai wannan wato jirgi ya tabbata ya daidaitu akan dutsen tudi wannan wannan dutse a ƙasar musul take a ƙasar iraq to lokacin da jirgi ya zo haka sai manya-manyan dorotse su dutsen kudu su abin ubaisin kowane dutse sai yana tattan kama yana cewa shi ne babban dutsen da ya cancanci ya ɗauki jirgin annabi nuhu kowane dutse yana babba a duniya yana ta alfahari amma shi judi sai ya daɗa nitsewa ƙasa yana cewa ana magana suwa ne suwa ne ina magana mumu sai ya nutse a cikin ƙasa yana cewa shi kan bai wane shi ya ɗauki jirgin da yake ɗauke da annabin Allah yake ɗauke da halitta gaba ɗaya ya shi kenan wasu tamar aljudi sai dutse kuma sai Allah ya duba tawabu na wannan dutsen sai ya ajiye jirgin annabi nuhu a kai wasu tamar aljudi wa qila sai Allah tabaraka wa ta'ala aka faɗa daga halaran Allah bu'udan ne santa gaban rahaman Allah ya tabbata lil qaumi zalimi daga mutanen da suke azzalimai wanda suka zalunci kansu da kafirci Allah ya kiyaye mu na'am
wa nada nuhu rabbahu fa qala rabbi inna bini min ahli wa inna wa'daka al-haqq وأنت أحكم الحاكمين baya an gama sai annabi nuhu ya dawo dan adam dan adam ne wato matsayi baya hana hali da mutuntaka ya zo yana nan da yana son ɗansa kuma yana ta tunani ya aka yi ɗansa ya halaka wa nada nuhu rabbahu nuhu sai ya roƙi ya kira ubangijinsa wa qala ce rabbi ya ubangiji inna ibni min ahli ɗana yana daga cikin iyalaina ka kuma yi mini alkawari cewa a ɗauke da ni da wanda suke iyalaina duk kayan alkawarin za ka tserar da mu to gashi duk mazira amma ɗana daga cikin iyalaina da gashi ya halaka mai ya faru ne inda bi ni min hali wa inna wa'aduka alhaqu alkawarinka kuma gaskiya ne ba na kokoto yaya wannan abin ya faru wa anta hakamul hakimin amma Allah kai ne mafi hukuncin masu hukunci kai ka sallan barin ba sani ba kara ya nu qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين فقال يا نوح سي الله يا مسا يا نوح karka tona abin da yake yi innahu laysa min ahlika wannan dan yana gidanka ne amma baya cikin iyalanka innahu amalun shi aiki ne ghairu salihin ba na gari ba wala tasalni kada ka tambaye ni ma laysa laka bi ilmu abinda baka da ilmi akansa tunda kaga nayi maka alƙawarin iyalanka duk zan tsere da su kaga shi bai tsira ba to kada ka tambaye ni inni a izuka ni ina yi maka wa'azi an ta kuna minal jahilin kada ka kasance daga cikin jahilai wanda suke jahiltan lamarin Allah tabaraka wa ta'ala نعم
قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قال سيدنا يا رب إني أعوذ بك ina neman tsari da kai an as'alaka ma laysa laka ma laysa li bi ilmun ya Allah to ina neman tsarin kada na sake roƙon kada sake tambayan ka abinda ban sani ba saboda haka wannan laifi ne ya Allah wa illa tagfirli idan baka gafarta mini ba baka ji kai na ba lallai zan kasance daga cikin tababbu duk da cewa wannan tambaya da Nuhu yayi ai ba laifi yayi ba ko an gaya ma za a tsayar da shi da shi da iyalansa guda ɗaya shi gaba ɗaya shi kuma annabin Allah ne wa inna wa'adaka alhaqu kuma alƙawarinka gaskiya ne ba zai yiwu ka ce za ka tserar da iyalena kuma a ce ba su tsira ba kamar ba yana neman dan mi dan bai tsira ba ne ko yana neman dalilin da ya sa wannan ya fita daga cikin iyalansa aka ce masa kada ka tambaya kuma shi kenan ba yaha na'am
qila ya nuhu biqu bi salamin minna wa barakatin alayk wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassu ce ya Nuhu ihbit bi salamin minna ka sauka a ƙasa da aminci daga gare mu wa barakatin da albarkatoci alaika gare ka wa ala umamin mimman ma'aka da al'ummomi daga waɗanda suke tare da kai wa umamun da kuma wata al'umma sanumattuhum da sannu za mu je da su daɗi su mai musu minna azabun alim sannan azaba mai raɗaɗi ya shafe su daga wajenmu an ce annabi nuhu alaihi salam domin da ya sauka sun sauka da suka kafa wata alƙariya ita ka fara ginawa bayan tufana ana kiranta ƙaryatu samanina wato alƙariya na mutum tamanin to wannan mutane tamanin da annabi nuhu ya sauka da su duk gaba ɗayansu bayan an sauka tufana sanyin ƙasa ya kashe su ba wanda ya rayu a bayan ƙasa sai annabi nuhu sai samu da hamu da ya fi su ‘ya'yansa saboda haka sai ana kira annabi nuhu shine annabi adamu na biyu adamu sani duk wanda ke bayan duniya yanzu zuriyar annabi nuhu ne ya zama jikan annabi adamu ta hanyar annabi nuhu ne babu sauran wani ɗa a duniya wata zuriya a duniya wanda take tsakaninta da annabi adamu ba annabi nuhu a tsakani na'am
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين tilka min anba'il ghaibi wancaninka yana daga labarai na gaibu wanda suke fake nuhi ha ilaika wanda muke wahayinta zuwa gare ka ma kunta ta'lamu ha anta kai baka santa ba wala qaumuka da kuma mutanenka ba ba san wannan labaran ba min qabli haza kafin mu sanar da kai fasbir kai hakuri innal aqibata lil muttaqin kai dai ka ji tsoron innal aqibata haqiqa karshen lamari duk yana ga masu tsoron Allah wanda suka ji tsoron Allah su ne suke samun nasara a karshe ashe hakuri tsoron Allah ne na'am wa ila adina qahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم illa muftarun wato duk ɗabi'o'in da ɗan adam zai ɗabi'antu da su a duniya babu ɗabi'a kamar ɗabi'o'i guda biyu babban su haƙuri aka ce da mutum zai zama yana da ɗabi'a guda casa'in da tara mummuna amma yana da haƙuri to duk sanda aka faɗi mummuna ɗabi'a za a ce sai dai wane yana da haƙuri sai haƙuri ya gyara casa'in da tara nan amma idan da mutum yana da ɗabi'a casa'in da tara duk suna da kyau amma ba shi da haƙuri rashin haƙuri duk sai ya ɓata sauran gaba ɗaya duk abin da aka kawo sai ce sai dai bai da haƙuri duk sanda aka kawo za ce sai dai bai da haƙuri saboda haka da haƙuri da kyauta wato su ne abin da ɗan adam yake fin ƙarfin mutane da su duk wanda yake so ya shugabanci mutane sai ya fi su haƙuri sai ya fi su kyauta saboda haka asabru la yati bil khair illa bil khair saboda annabi yake cewa inna nasara aha ma sabri wato bakaken guda uku ne shine si sadun da ba'un da ya'u sabru wato sabrun nan sadi da badara to wato haƙurin nan a yi wa mutum abu ya yi haƙuri ya yi haƙuri ya yi to wannan haƙurin ana bukata har mutum ya shiga kunci wato haƙuri ya danna zuciyarsa har wannan ba da take ɗigonta a ƙasa kuma tana tsakanin sadin da ra'ul ta matsu ta haɗu ta bugu ta sama ta koma farko wato idan ta matsa ta yi sama ta koma farko sai ta zama nasu ko a ɗigo ɗaya da ɗigon ba ɗaya da ya ƙasa ɗigon nun mai ɗama ɗaya da ya ƙasa ɗaya da ya sama saboda haka idan haƙuri ya yi haƙuri ya yi haƙuri sadin nan yana matsowa ba ranar tana matsowa haƙurin ma'ana zuciya tana dannewa to sa kai matsayin da za matsaye baɗin ta rasa inda za ta zama dole ta fita ko ta fita ta ƙasa ta koma farko ko ta tsalle ta sama ta koma farko sai zama nasu sai zama innan nasara ma sirri duk inda haƙuri yake ƙarshensa sai ya zo da nasara ba inda ma al'usri yusra na'am نعم وإلى آد أن جمع مجانا قصة نوح وإلى آد هكذا ما أيكو آداوا دم وانسو النبي هود da ya zo wajen su ƙala ya ƙaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala malakum min ilahin ghairi ba ku da wani ubangiji in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba na'am inantum illa ku ba kusance ba da bautan gumaka illa face masu ƙagan ƙarya kuna bautawa abinda Allah tabaraka wa ta'ala bai ci a bauta masa ɗan gumaka ba na'am يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ya ƙaumi ya ku mutane la as'alukum alaihi ajra ni ba taɓa tambayan ku lada a kansa ba ina jariya lada na fa yana nan ne illa Allah zai faɗa da shi akan wanda ya kage ni Allah tabaraka wata'ala shine zai biya ni a falata ilun shin ku ba kwa hankalta ne na'am ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويا قوم استغفروا ربكم ya ku mutane na istagfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku sun matubu ilaihi sannan ku koma ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala idan kun nemi gafara kun tuba zuwa ga Allah yursilu samaa alaikum midrara zai saki sama a gare ku tai ta zubar muku da ruwa midraran mai yawan gudana wa yazidkum zai kuma ƙara muku quwwatan ila quwwatikum wato zai ƙara muku ƙarfi a kan ƙarfinku ma'ana zai in kun yawaita istighfari za a saukar da ruwan sama za a ƙara muku ƙarfi ƙarfi na arziki ƙarfi na lafiya ƙarfi na haɗin kai wata lila uwatukum wala tatawallaw mujrimin kada ku ba da baya kuna masu zaluntar kansu wato da zaluntar kansu da kafirci koma ga Allah tabaraka wa ta'ala na'am قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين Alu suka ce ya hudu ma ji ta na bi bayyanatin mu baka zo mana da wata hujja cewa Allah ne ya aiko ka ba. Wa ma na hannu bi tariki alihatana an ƙaulika mu ko ba za mu taɓa barin allolanmu gumakanmu don maganarka kawai ba na'am wa ma na laka bi muminin mu ba za mu taɓa ma imani da kai ba
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون sai suka kawo wata kalma mai sosa zuciya wanda ba zai iya haƙuri da ita ba suka ce inna ulu illa mu inna ulu kai da kake cewa ma Allah ya aiko kan nan kawai dama mun ga tun da ka tashi kai ba ka son gumakan mun nan ba ka son bautan gumakan nan saboda haka mu abinda ma za mu iya faɗa kawai illa taraka ba'du alihata da bisuin saboda haka gumakan namun nan ne ma suka yi maka kofi ya su ne suka ɗan harare ka kaɗan ka samu dan damuwa a cikin kwakwalwarka saboda haka kala to kaga da suka ji wannan magana yanzu mutumin da yake kiran mutane zuwa ga Allah babu abin banza a wajensa kamar dutsen da ake bautawa ko itacen da yake bautawa wannan bai ma isa ma ya tuno shi ba balle har yayi tunanin zai ba shi tsoro ko zai iya yi masa wani abu kala sai ya gaya musu ya ce to mhm.
واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا shi ne تنظرون ma illa tare ka ba abu ali hata na bisu in kala in kala inni ushhidullah ni ina shaida wa Allah kuma washhadu kuma ku shaida anni bari'un ni kubutacce ne ga barin abin da kuke yin shirka da shi ma'ana ina shaidawa Allah cewa wani abu daga cikin lamarin gumaka ba zai iya taɓa min komai a rayuwana ba sannan kuma ku shaida maganan da kuke faɗa maganan banza ne ba abin da za su ƙara muku su rage mini ni bari mu ma ta shirku da min duni min duni ko ma bayan Allah saboda haka in dai kun ce gumaka ne to ku haɗu da ku da gumakan faki duni jami'an kowa ya yi kulle kullensa ku kulla mini makircin da za ku kulla fala tunzirun asun mala tunzirun sannan kada ku taba shaurara mini kowa ya yi abin da zai iya mai maita ya yi mai tsafi ya yi mai binne abu ya yi mai kowane kulumboto ba ya yi kada kowa ya shaurara mini
إني إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم yake faɗa musu haka cewa su makidi wala tunzununi din nan ba fa zuwa zai ya kwanta ba a inni tawakkaltu ala Allah rabbi aha wa rabbukum ni na dogara ga Allah ubangiji na ubangiji kuma dogaran tawakkalin da nayin nan shine yake ba ni karfin cewa babu wani abu wanda za ku kulla yayi mini tasiri na'am rabbi wa rabbukum na'am ma min dabbatin babu wata dabba a bayan ƙasa babu wata dabba mai motsi illa huwa akizun bi nasiyata sai face Allah shi da yake rike da gashin goshinta shi yake juya ta yanda ya ga dama to tunda Allah ne mai juya kowace dabba a bayan ƙasa mutum da aljanna waninsa to ni na amince da Allah Allah ba zai bar wata halitta ta cuce ni ba inna rabbi kuma ubangiji na ala siratin mustaqim yana kan tafarki madaidaici abu zarlin abu darda allah ƙara masa yarda wata rana an yi gobara a madina a unguwarsu ya je unguwa sai aka gobara a unguwarsu sai wani ya gudu ya je ya same shi ce an yi gobara a unguwarku duk gidajen ku sun ƙone sai ce ma a dari ya ce ni kam gidana bai ƙone ba ya ce masa kai gidan kowa ya ƙone ka ce banda gidan ka ce ni banda nawa ala gafata malam gidanka ya kone ce banda gidana ku tashi mu je aka tashi aka je aka samu gidan Abu Zarrin ko kura babu an yi wuta an gama duk magota sun kone aka tambaye shi me yasa sai lidu a'in yace saboda wata addu'a da ji a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya karanta wannan addu'a da safe bala'i ba zai sauka a kansa ko dukiyarsa ko iyalansa ba har yamma ta yi in ya karanta da yamma bala'i ba zai sauka a kansa ko dukiyarsa ko iyalansa ba har gari ya waye kuma na karanta shi ne addu'a Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu anta rabbul arshil azim ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم yace kuma na karanta wannan addu'a muhimmi ne a wannan zamani da wannan lokaci mu haddace ta mu dinga karanta ta safe da yamma saboda irin abin da yake ta faruwa yanzu a duniya ai kaga shi ma ana annabi hudu addu'a sa kenan ko ma min dabata illa huwa atizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim ta yi kama da da wannan addu'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka kowa addu'a tana hannunsa mun maimaita mun faɗe ta a masallaci da wajen tafsirai da ko'ina saboda haka kowa ya kokari ya haddace ta saboda zarafin da ake ciki na duniya wanda yake faruwa yanzu in mutum ya karanta ya kwanta a nutse har wani lokaci idan na yi tafiya ko ina gida in na na kasa bacci na gama ayyukan da zai na ga na kwanta na kasa bacci sai ce kai ba lafiya ba ki da ban karanta wannan addu'a ba in na biyo na auno ayyuka gaba ɗaya in kuma na samu ban karanta ta ba to shi kenan sai karanta sai bacci saboda haka ya kamata mutum ya kokari kare ya bacci sai ya karanta alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق هادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم خذنا والحمد والعافيه والعافيه اللهم انا نسالك الجنه والرحمه